shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا دايا قوتا سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دايا دا داريه دا أربعين دا هدو wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka ko majalisi na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkawa'idul fiqhiyya li fahmin nusus shar'iyya na babban malami abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine ainihin wato darasi na 29 kuma shine zai zama darasi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah a darasin da ya gabata mun karanta baitoci guda biyu a baiti na 45 da 46 baiti uku ne ko? mun karanta 44 45 46 wa in tasawal amalani jitama'a wa fi'l ihdahuma fastami'a wannan ka'ida ce wadda ainihin wato malamai suke kiranta da ka'ida ta at-tadakhul shine idan ainihin wato ayyuka guda biyu suka hadu kuma suka yi daidai da juna suka zama jinsi daya kuma manufar su daya ce to ana iya yin daya ya zama ya wakilci ɗaya wanda wannan ka'idar mun ba da misalai da yawa a kanta ko baiti na 45 wa kullu mashgulin fala yushaggalu mithaluhu almarhun wal musabbalu ita ma ka'ida ce ta almashgulu la yushaggal ka'ida kenan almashgulu la yushaggal ma'ana dukkan wanda aka shagaltar da shi aka sa shi wani aiki to a bashi sai ya gama wannan aikin kafin a sake sa shi wani aikin kada yana yin wani aiki an dora masa wani kwadago yana yi bai gama shi ba kuma a shagaltar da shi da wani kwadagon to haka kuma idan ainihin wato irin wannan ka'ida almarhun wato jingina da kuma wakafin shi ba zai shiga ciki wanda muka ce idan aka ba mutum jingina to ba zai siyar da wannan jingina ko ya ba da ita kyauta ba haka idan mutum ya yi wakafin wani wuri to wannan gurin ba za a sai da shi ba ba za kuma a ba da shi kyauta ba saboda an riga an shagaltar da gurin da shi wakafi din sai kuma baiti na ainihin wato 46 wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu ruju inna wa yutaliba wannan ita ba wata ka'ida ce wadda Uh, da'iman tana zuwa ne a cikin haƙoƙi irin na dukiya musamman kuma wato wato haƙoƙin da ba sa buƙatar sai mutum ya ƙudurce niyya shi ma mun ba da misali akan haka don ƙa'ida ta zama ta fito fili da aka za mu karanta baiti na 47 da mala yake cewa walwazi'atu tabi'i ko walwazi'u walwazi'u tabi'i anil isyani kalwazi'i shar'i bila nukurani wato walwazi'u walwazi'u tabi'i wato abinda ke takawa mutum birki irin na ɗabi'a abinda ke hana mutum ya aikata saban Allah na ɗabi'a abinda ke tsawatar da mutum gabarin aikata saban Allah na ɗabi'a abinda ke kare mutum ya hana shi saban Allah shine alwazi' alwazi'u hajib wa zajir wa mani' dakhili yartadi'u an shay'in ma an gane ko wato wani shamaki wani abu mai jan kunne ko mai jan hankali ko wani abu mai hani mai hana mutum shi ma baya ganinsa a cikin jikinsa yake kawai shi kenan shi yake kwabasa daga aikata wani abu wanda yake ba daidai ba wato alwazi suka ce shi wazi'u ɗabi'i shine abinda jubilat alaihi ɗabi'atul insan abinda aka wato halicci ɗabi'ar ɗan adam a kansa to wannan shi ake kira alwazi'u ɗabi'i to shi ne yake cewa walwazi'u ɗabi'i abinda ke hana mutum ya wato wato walwazi'u ɗabi'i anil isyani abinda wato ke hana mutum ya aikata saban Allah wanda wannan abin na ɗabi'a ne kalwazi'i shar'i kaman abin da ke hana mutum ya aikata saban Allah ne irin na shari'a bilani kurani wannan babu wani inkari akan haka ina fata gane ma'ana akwai abubuwan da ɗabi'a ka ce ta hana kai ba shari'a ba ce ta ce karkai ko da yake akwai abubuwan da shari'a ce ta ce karkai akwai abubuwan da ɗabi'a ma ta ce karkai to duk abin da ɗabi'a ta hana kai to shari'a ma ta hana kai wannan abin an gane ko akwai abubuwan da za ka ga cewa shari'a ba ta ce karkai ba amma kai kanka ɗabi'ance ba za ka yi ba yanzu misali akwai wani nasi da ya ce kan mutum ya ci bayan gida na'am to amma duk wanda yake daidaitacciyar ɗabi'a yana ci waye yanzu ɗabi'a sa ba ta kyamar bayan gida to kaga wannan wazi'u ɗabi'i ne to kalwazi'i shar'i ne ina fata an gane kaman shan abu wanda yake poison ɗabi'ar ɗan adam ya san wannan abu guba ce a ciki za ga ɗabi'arsa tana kin wannan abu akwai wani abu ta can ciki kawai da zai hana shi zai sanya masa kyamar wannan abun kuma zai hana shi yin amfani da wannan shi ake kira alwazi'u ɗabi'i kafin a ce aya ta hana kaza ko hadisi ya hana kaza to akwai alwazi'u tabi'i ma'ana abubuwa guda biyu ne akwai wazi'u shar'i akwai wazi'u at-tabi'i ina fata an gane yanzu misali wazi'u wazi'u shar'i an hana mutum ya aikata zina tare da cewa zuciyarsa tana so an gane ko zuciyarsa tana so ta yi tunda abu ne wanda yake da alaka da sha'awa amma kuma an hana shi har ma an ce in yayi ga irin ukubar da za a yi masa na fata an gane to shine sai malai yake cewa walwazi'u tabi'i an al-isyani to kalwazi'i shar'i bila nukurani idan akwai wannan abin da ke koyi wa mutum control na ɗabi'a da ke hana shi saban Allah to wannan wazi din daidai yake da kuma abin da ke yi wa mutum waigi na shari'a na kada ya aikata saban Allah bila nukurani wannan babu wani ainihin wato inkari akan haka walwazi'u an shay'i huwa al-mujibu li tarki abinda ake kira alwazi'u an shay wato huwa al-mujibu li tarki abinda ke tilastawa mutum barin abu to akwai abinda ke tilastawa mutum ya bar abu na dabi'a akwai abinda ke tilastawa mutum ya bar abu na shari'a an gane ko abinda yasa mutum ba zai ba saboda idan shari'a ta kama shi za a yanke mar hannu ko za a masa bulala ko za a jefe shi ko za a masa hukunci iri kaza kaga wannan ya zama wazi'u shar'i akwai kuma wazi'u tabi'i wani abu ne a ɗabi'ance kawai ɗabi'ar ce take wajabta mutum ya bar wani abin kamar wato ta'ammuli da bayan gida wato kaga ba wanda za ga wazi ɗabi'i ne ya hana shi yanzu zai ɗauki abinci ce ya ɗauki abin kaza ya sha amma ba zai ainihin wato sa kofi ya yi fitsari kuma ya sha ba me yasa ba zai sha fitsarinsa ba me yasa ba zai sha ba zai ci bayan gidansa ba saboda wazi ɗabi'i ne akwai wani abu da ya wajabta masa ya bar kada ya ci bayan gida kada ya sha ainihin wato fitsarinsa kuma ba ainihin wato na shari'a ba na ɗabi'a to shine sai malai yake cewa wa ma'ana haza ma'anar wannan baiti annallaha harrama ala ibadihi almuharramat Allah ta'ala ya haramta wa bayansa wasu abubuwa haramtattu wato Allah ya haramta wa bayansa almuharramat abubuwan haramtawa siyanatan lahum sabida ba su kariya wa nasaba lahum ala tarkiha kuma ainihin wato wa nasaba lahum ya sanya musu dokoki ala tarkiha wato akan a barin waɗannan ainihin wato a muharramat din wazi'atun tabi'iyya wa wazi'atin shar'iyya wazi'atin ɗabi'iyya wa wazi'atin shar'iyya wato Allah ta'ala ya sanya wa ɗan adam abubuwa guda biyu akwai wazi'atin ɗabi'iyya akwai kuma wazi'atin shar'iyya wazi'atin ɗabi'iyya wasu kaman wata na'ura ce a jikin ɗan adam da ke wajabta masa karkai kaza karkai kaza yi kaza banda kaza banda kaza banda kaza sannan akwai wazi'atun shar'iyya su kuma wayannan wazi'atun shar'iyya shine ayoyin alkur'ani da hadisai su ce maka yi kaza karkai kaza karkai kaza karkai kaza karkai kaza فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا sai ba yake cewa fallazi tamilu ilaihi nufus abinda zukatan mutane ke karkata zuwa gare shi wa tashtahihi kuma zukatan mutane suke sha'awar wannan abin ja'ala lahu uqubat sai kaga shari'a ta sanya wa waɗannan abubuwan uqubobi in mutum yayi su akwai uquba kaza mutum yayi sha kayan maye akwai uquba in mutum yayi zina akwai uquba in mutum yayi sata akwai uquba in mutum yayi ƙarya akwai haka haka wato wannan kaga kenan akwai abubuwan da zukatan mutum suna karka zuciyar mutum takan karkata zuwa ga wannan abun sannan tana sha'awarsa da haka sai shari'a ta sanya masa ainihin uqubatun munasiba wato wasu uqubobi da suka dace litil tilkal jinaya ga irin wannan laifin khifatan wajen sauki ko dai in laifin ya zama mai sauki ne to sai ya zamanto uqubar ita ma ta zamanto tana da sassauci wa thiqalan ya danganta da irin nauyin wannan laifin sai kuma ga ita ma uqubar tana da nauyi wa mahallan kuma ya danganta da guri ko bugiran da ainihin wato abin ya faru wa ammal muharramatu allati tanfuru min hannufus amma irin abubuwan wato na haramun abubuwan da aka haramta wanda zukatan ɗan adam ke kyamarsu ke gudunsu falam ya tarattab alaiha haddan wannan kaga sai ga shari'a bata sanya musu wani haddi ba saboda dama can ɗabi'a ɗan adam ma gudunsu take to kaga da wahala ka samu ɗan adam mai daidaitacciyar ɗabi'a mai hankali ya je ya aikata domin dama ɗabi'arsa kyamar wannan abin take na fata gane akwai kuma abubuwan da za ga zuciyarsa tana karkata zuwa ga wannan abun sannan tana sha'awar wannan abun to sai aka kawo wazi'atu shar'iyya sai suka zamto suna jan kunnen mutum in ya aikata za a yi masa hukuba iri kaza gwargwadon irin laifin sannan kuma irin abubuwan da wato ɗabi'ar ɗan adam ko zuciyar ɗan adam ke gudun su to wannan za ga ba a sanya musu wani haddi ba an ce in mutum yayi a yi masa haddi kaza a ce in mutum ya sha bawalinsa a yi mai bulala tamanin ƙila za a in dai ba wanda kwakwalwarsu ta taɓu ba ai ba za a taɓa yin wannan hukuncin ba waye zai sha bawali to saboda dama ɗabi'a sama gudun bawalin take an gane ka an fahimci wannan iktifa'an bi wazi'i tabi'i yanzu kaga kafallahul mu'minina alqitala kawai yanzu kaga ga wani abu ɗabi'ar ɗan adam ma gudunsa take to haramun ne to ba ma ce ba a ma ce in ka aikata shi ga irin ukuba da za a yi wa ba dan dama ɗabi'a ka gudunsa take to sai aka wadatu da iya gudun da ɗabi'a ka take wa wannan abu wa nufuratihi lahu bi wazi'i at-tab'i wa nufuratihi lahu wa nufuratihi anha da kuma yanda ɗabi'ar ɗan adam ainihin wato ke gudun wannan abu wa zalika sai ce misalin haka ka akalin najasat wasumum kamar cin abin da ya shafi najasa wasumum ko cin abin da ya shafi ko shan abin da ya shafi dafi ko guba an gane ko wa sharhuha fa innahu lam yatarattab alaiha uqubatun bal yu'azzaru alaiha kasairil ma'asi allati lam yatarattab alaiha uquba sai ce fa innahu lam yatarattab alaiha uquba kaga wannan babu wata uquba da aka aka ajiye ga wanda ya aikata irin waɗannan ainihin abubuwa din kamar cin najasa ko kuma shan abin da yake na guba na guba bal yu'azzar alaiha sai dai ana yin ta'aziri a jakunne a tsawatar akan yin hakan ka sa'iril ma'asi kaman sauran ainihin ayyukan sabo allati lam yatarattab alaiha uquba irin ayyukan sabon da dama babu wata uquba da aka ajiye dan wannan abin nan to sai ta tsawatarwa dan kan mutane su aikata da haka nan kaga kenan idan ya zamto akwai wato abinda malai yake so ya gaya maka anan shine wazi'atu dabi'i daidai suke da wazi'atu shar'i ina fata an gane da haka dan adam yana tafiya ne akan wannan ko dai ɗabi'arsa ta kyamaci abu ta guje shi to dama yayi daidai da abin da Allah ta'ala baya son dan adam ya aikata yanzu ga wazi'atu ya hana shi shikenan dama haka ake so kai nan kuma ga wazi'atu shar'i ɗabi'ar dan adam kila tana son abin amma kuma tattare da haka kuma sai kuma ga wazi'atu shar'i shi kuma yace ba shari'a tace ba ta so kai kaga abubuwa guda biyu kenan can wazi'atu dab'i tana aiki nan wazi'atu shar'i tana aiki shi yasa sai malai ce wal, wal wazi'atu dab'i anil isyani ai da masu ake kakkai saban to sai zaman to sabo akwai wanda dabi'a ma tana gudun yin sa akwai saban da kuma dabi'a tana son yin sa to wanda dabi'a ba ta son yin sa an baka ku fada da dabi'a ka ba ta baka kai ba wanda ɗabi'a ko zuciyar ɗan adam take son yinsa to shi kuma sai aka kawo wazi atu shari'a su kuma su hana ɗan adam an gane abubuwan guda biyu yawwa to wannan shine kamar baiti na ƙarshe ko game da abin da ya shafi alƙawa'idul fiqhiyya wannan kawai addu'a ce da godiya ga Allah malam zai yi a baitika guda biyu da salati ga annabi na rufewa sallallahu alaihi wasallam yace walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami thumma salatu ma salamin sha'i'in ala nabi wa sahbihi wat tabi'i yake ta walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ala tamami da ya ba mu ikon wato cika wannan littafi fil bad'i muna godiya ga Allah tun a farkon fara wannan littafi wal khitami muna godiya ga Allah wato rufe wannan littafi wadda wami kai muna ma godiya ga Allah a wato koda yaushe thumma salatu sannan muna yin muna ƙara salati ma'a salamin tare da aminci sha'i'in wanda yake watsuwa ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi da sahabbansa wa tabi'i da kuma tabi'ansa hamdan lillahi fi bad'il a'mal wa khitamiha wannan baitukan guda biyu wato suna wato fa'idantar da mu godiya ga Allah madaukakin sarki a farkon fara ayyuka da kuma rufe ayyuka din wastidamatu zalika alhamdu da kuma dimantar wannan godiya ga Allah din min asbabi ziyadati li fadlillahi wa karamihi wannan yana daga cikin sabubban da ke jawo ƙarin falalar Allah ga bawa wa karamihi da kuma karamcinsa wa hamdulillahi alal umur wato godiya ga Allah akan al'amura yujibu bitarkiha wa zakatiha wa nama'iha wa hibziha min al'afat wato yujibu barakatiha kai ko yawa yake cewa wa hamdulillahi alal umur godiya ga Allah akan al'amura yujibu barakataha wato yakan wajabta samun albarkar wannan al'amarin wa zaka'aha da kuma tsarkakar abin wa nama'aha da haɓakar abin wa hibzaha da kiyaye abin minal afati daga illoli wa yujibu yana kuma wajabta shi wannan godiyar ga Allah tana wajabta kamalal intifa'i biha cikar amfanuwa da shi wannan al'amarin da haka in kana so al'amarin ka ya albarka kuma ya dinga haɓaka kuma ya tsarkaka kuma Allah ya tsare ka daga fashewa ko lalacewa ko wata illa ta samu wannan abun kuma sannan ka samu cikakken damar amfani da wannan abun to ka dinga godiya ga Allah in Allah ya baka abu to ka dinga godiya ga Allah wannan kamar kana neman Allah ya sa albarka kuma Allah ya haɓaka abin Allah ya kiyaye abin Allah kuma ya baka ikon amfani da abin yadda ya kamata wa as'alullaha bi mannihi wa karami ina roƙon Allah madaukakin sarki da baiwarsa da karamcinsa alladhi tatalasha wa tadmahillu fi janbihi dhunub wanda ainihin wato zunubai ke wato gushewa sannan ke wato shafewa a gefen wannan karamci na Allah madaukakin sarki da kuma baiwa tasa an yaj'ala fi hadhihi risala jami'a ma asharna ilayhi min hadhihi alfawaid wallahu almuwaffaq lis-sawab wato ya sanya a cikin wannan risala wannan dan karamin littafi jami'a ma asharna ilaihi ya sanya dukkan abinda ainihin wato muka ishara zuwa gare shi min hadhihi fawaid na waɗannan fa'idoji din wallahu almuwaffaq lis-sawab Allah madaukakin sarki shine mai datarwa zuwa ga daidai Allah ka datar da mu zuwa ga daidai din to wannan shine kusan karshen wannan littafi a gurguje wannan shine abin da ya sawwaka daga gare ni wajen kokarin fassara ma'anonin baitocin da wannan malami ya rubuta a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah madaukakin sarki ya girmama ladansa ya bashi aljanna madaukakiya mu kuma da muka karanta Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarmu ya kuma ba mu ikon yin amfani da abin da muka ji na ainihin daidai a cikin wannan littafi sannan kuskure ko tuntuban harshe wajen fassara da aka samu wannan daga gare ni ne ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mun ni da ku baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin